أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffa ta sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 31 a cikin wannan littafi inda sati da ya gabata muka tsaya a kan babi da yake magana a kan addu'a kafin a yi sallama da kuma kala-kalan da ke da kwai na ita wannan addu'a mun hara tun daga kabbar harama yau insha Allah ta'ala za mu yi sallama a darasi 31 kamar yadda ya gabata mun hara ina gani kat disambar kenan hudu ga watan disambar 2021 aka fara aka yi darasi na hari yau insha Allah ta'ala darasi na ƙarshe kenan shi ne za mu ɗauka na wannan littafi insha Allah ta'ala malaki cewa addu'a qabla salam wa anwa'u addu'a kafin ayi sallama da kuma kala-kalan addu'o'i da ke da kai kafin ayi sallama a nan ga bayan mun yi tahiya mun yi salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun nemi tsari daga abubuwa guda hudu azaba ta kabari azaba ta wutar jahannama fitina ta rayuwa da ta mutuwa da fitina ta masihi da jihar to akwai addu'o'i daban-daban da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi wasu kuma ya koyar a yi wasu kuma ya ji wani yayi ya tabbatar da shi akan yin haka nan din daidai ne to wayannan su ne addu'o'i za mu ɗauka mu gani hem yi ƙoƙarin haddace wasu daga ciki ko dukansu domin mu samu muribaci addu'ar da mazu salallahu sallam ya yi a ciki in allah karɓa mana addu'o'i ne masu tsada za mu ji su ɗaya bayan ɗaya insha allahu ta'ala kenan ba daga kawai kayi tahiya kayi salati ba shi kenan kawai ka ce assalamu alaikum tashi ka ta yara a kowane lokaci da na amsa addu'a wannan lokacin aribace shi kuma ga sanar addu'o'i za mu gani wanda mazo sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin a ringa yi a wannan lokaci yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a a cikin sallar shi bi ad'iyatin mutanawwi'a da addu'o'i daban-daban kala-kala daban-daban taratan bihada yau yi da wannan wa taratan bihada yau kuma a yi da wannan kenan ba duka ba ake jero su a yi su a lokaci guda a yau an yi wannan gobe sai a yi wannan kamar yadda muka gani a lokacin da za ka yi addu'o'i na buɗe sallah lokacin da ka yi kabbar harama ai akwai addu'o'i da ake yi mun samu addu'o'i akalla sama da goma man karanta a idan kai shuru ka ce duka za ka yi su kaga ka samu akalla minti biyar ko ko minti uku dai wannan dole ka yi shi duk gauga ka ka yi minti uku ko sama da haka nan tukwana ka yi su duka wannan addu'o'i kenan kaga in shuru har ya kai minti ɗaya minti biyu minti uku kaga ya zama gujewa kenan sai dai yau in kai biyu uku watanin kuma ka ɗauki waɗancan watanin kai waɗancan har ya kasance kowanne ka samu ladan shi to ka gama zuwa sallallahu alaihi wasallam sunnar shi bayan da yake yi taratar bi haza wa taratar bi haza yau yayi da wannan gobe kuma yayi da wannan yace wa aqarra ad'iyatan ukhra kuma wasu addu'o'in ya gani an yi a gaban shi ne ya tabbatar a yesu shi da ake ce ake ni da aqarra a abin da ya shahi sunna shine ko kuma ce hadisi idan za mu yi ta'arifi na hadithi marfu'i huwa kullu ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyya aw khilqiyya idan aka ce ma wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ne abinda ake nihi shine dukkan dangin maganar da aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a ce misali annabi ya ce kaza ko kuma wani aiki a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza ko kuma taqayiri shi kuma shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani ya aikata wani abu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mi wannan abu da ka aikata daidai ne ko kuma ya shiru bai magana ba to wannan yana nihimi wannan aiki daidai ne yin shi yana da kyau ko kuma sifa ka kawo sifa ka ce ga sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga yanda take sifa ta halitta shi misali ka ce gashin shi ga yanda yake ka ce tsawon shiga yadda yake ka ce huska shiga da take wannan ka ba da sifa ta musu lalai sallam ta halitta kenan ko kuma sifa khilkiyya kenan ita kuma sifa hulkiyya ita kuma ita ce sifa ta hali ka ce musu lalai sallam ga irin halaye shi yana da tausayi yana da jin kai yana da kyauta yana da miji mutum ne mai dariya mai kaza mai kaza ka ringa ba da siffofi manya-manya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke kwanta da su saboda Allah mu sarki yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kinnan kana da wani abin nan mai girma tsari na halitta mai girma sallallahu alaihi wasallam na sai ke cewa wa amara musalli an yatakhayyara minha mazo sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai yin sallah ya zabi daga ciki ya ya an yi tafayyar minha ma sha kenan mai yin sallah an umarce shi akan ya zaba a cikin waɗannan da aka ambata kada ya ce shi kurum dukansu zai kawo a zaba ake yi ba duka ba ake yi a lokaci guda ya ce wa haka hiya malai ce to gazinin za mu zano maka irin wayan da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ta farko ita ce allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya allah ina neman tsari a gare ka daga azaba ta kabari wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal ina neman tsari a gare ka daga fitina ta masihi ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsari a gare ka daga fitina ta rayuwa daga kuma fitina ta mutuwa ya ce kuma allahumma ini a'udhu bika minal ma'atami wal magrami kuma ya allah ina neman tsari a gare ka daga ma'atami idan aka ce ma'atam ana nufin zunubi ya allah neman tsari a gare ka da aikata zunubi saboda aikata zunubi yana katangance mutum daga rahama ta ubangiji aikata zunubi yana kashe annuri a zuciya ta mutum hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya aikata zunubi guda sai a mai das a zuciya baki idan ya aikata gobe har a ƙara mishi idan ya aikata a ƙara idan ya aikata a ƙara har sai ya kai das das din wannan ya lullube zuciya ta zama duhu ce rubuk batta ganin komi sai wannan saɓan a wurin ta aikata wannan saɓan ma shi ne jin daɗi akwai wanda shi rayuwar shi aikata saƙo shi ne rayuwar shi ya maida shi kayan alfahari ya maida shi kayan jin daɗi to wannan zuciyar ta yi baki shi ne a cikin sotar mutafafi ne ke cewa kallabal rana ala kulubi rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda ake yi da rana ana nihin su ne waɗanda zuciyarsu ta yi tsatsa saboda bi ta yi tsatsa saboda yawan aikata zunubi Allah kiyaye mu da aikata zunubi da ya ce kuma wal magrami kuma Allahumma inni a'udhu bika min al ma'tami wal magrami abinda ake nihi da ma'tami wal magrami eh al magrami shine bashi bashi wannan da muke zuwa marmuta ka nemi tsari ga Allah ya tsare ka daga cin bashi me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ta wannan yace Aisha radiyallahu anha take tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa ma akthara ma tasta'idu min al-magram ya rasulullah take cewa ya ma'aikin Allah na ga ka yawaita yawan neman tsari daga bashi ko me yasa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mata innar rajula idha gharwa hadatha idha idha gharwa حدث فكذب ووعد فأخلف حدث فكذب ووعد فأخلف idan mutum ya ci bashi to ya buɗe makan shi hanya ta idan ya yi magana mai karya idan ko game da shi baka tuna baka kun yi ka ce yanzu yanzu dama nake ce a ji wurinka ka gani ka yi karya shi kuma kumya ce kai kawai ka gaina bin ka kuma gashi na tattare ka babin da za ka yi shi dai he ka nemo wani abu ka kirkira ko kira da kana ina ka ce ina murya ka kuma kana nan wajen ka ga wani abu ne wanda wasu sun saba shi sosai kana ina ina unguwa kaza kuma an yi kwana an gama kuma a rasa kaza to wannan kaga yana sa mutum karya shi kuma karya ba daga cikin hali bane na mummuni manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi mummuni bayya ƙarya idan mutum yana yawan yin ƙarya har ya saba da yin ƙarya to za a rubuta shi a wajen Allah a matsayin makaryaci yanzu akwai abin da ya yi muni kamar a wajen Allah an bata sunanka a ce a wannan makaryacin kaga ai abin ya yi muni a ce yanzu ko a wajen mai gidanka a ce kuna da yawa yaran mai gidanka a ce kawai kai ya ɗauke ka a matsayin makarici amma da wane da wane su matsayin masu gaskiya ɗauke su ai ka gaji kai matsayin ka matsayi ne wulakantacce to manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya ringa yawancin bashi to da ƙarshe idan yayi magana kada zai ringa yi wa wa'ada fa akhlafa kuma zai yi alkawari zai saba zai ce gobe gobe zan kama ka kuma biya kai ba ni sati guda biya kai kaga ya yi alkawari ya saba amma idan an same shi da cika magana tun ba shi ba haramun bane me aka nemi tsari kan wani abu ya sa ya kai ka cin bashin kada abubuwa na rayuwa su yi tsananin da su kai ka hikaci bashin shi ne musu sallallahu alaihi wasallam yake gudun hakan min al-maghribi ya Allah ka kiyaye mu daga cin bashi musiba ce daga cikin musibu wanda ne su hana ka barci su hana ka zama su hana ka tashi lau wata ran haka kai ka wajen shari'a ana ta rigima ana ta faci baka biya ba a nan mazu sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana idan mutum ya ci bashi a zuciya shi bai da niyyar ya bada a yanar kiyama za a tara shi a layin barayi Allah hai addu'a ta biyu اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a idan yayi tahiyya yayi salatin annabi ka hanyar sallama yana wannan addu'a yace ya Allah ina neman tsari a gare ka min sharri ma amirtu daga sharrin abin da na aikata wa min sharri ma lam a'lam daga sharrin abin da ban ma yi ba in dina da sharri ya Allah ka kiyaye daga sharrin wannan aiki da zan aikata ka himma in yi shi kaga wannan addu'a za ta kiyaye ka a gaba akan wasu ayyukanka da za ka aikata ka nemi allah ya tsare ka daga dukkan sharin da yake cikin shi na daga sabala ko saba ma allah a cikin aikin ko na aka wuce ake a gaba mu yi ta ana anan ta uku ce sabon yasira ita ce ta uku malaikin cewa allahumma hasibini hisaban yasira daga cikin addu'o'in da musulun alisalam yake ya allah ka yi mini hisabi hisabi mai sauki allahumma hasibini hisaban yasira ya allah ka mini hisabi hisabi mai sauki mazala sallallahu alaihi wasallam ana min hisabi ana ma manzala sallallahu alaihi wasallam hisabi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta mishi abin da ya na baya da abin da zai aikata a gaba zala sallallahu alaihi wasallam shi yake ba mutane labarin ko ɗan aljanna ne ba shi ba ne za a gaya ma wani zai gaya min ko kuma wani ya min hanya ko na ba shi ta kan shi ake bi da kwana a isa in kana so ka gamu da allah lafiya lau kasance tsakaninka da manzala sallallahu alaihi wasallam ba shi ne zaman ka lafiya idan kana so Allah ya soka ya sanya ka cikin wani ina san shi to a same ka mabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bakka bin shi to bakka cikin waɗanda Allah yake so wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai kuna san Allah to ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so dan baka bi shi ba ba kai ba soyayya Allah kenan kaga idan kana son Allah kana son manzon shi to a ganka wajen bin manzo sallallahu alaihi wasallam kana gidan gaba kana sahun gaba idan ya kasance a baya baya kake can al'amuranka ibadarka da kake yi ba bakka halarto cewa ga koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki to akwai matsala saboda ta kanyu ta shiga cikin waɗanda busa daga cikin wanda Allah zai so su kaga kuma an yi hasara duniya da lahira manzala sallallahu alaihi wasallam wasu addu'o'in yana koyar da musu yana yin su domin mu mu dauke su a wurin shi su kasance addu'o'in mu ne domin kariya ta mu sallallahu alaihi wasallam yanzu misali اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال masihin dajjal ƙarshen duniya ke zaune manzala sallallahu alaihi wasallam ya san masihin dajjal biya isko ya san da haka so da masihi dajjal dujjal annabi isa ke kashe dujjal annabi isa shi allah zai sauko daga sama shi zai kashe dujjal ya annabi isa yana sama barrafa abu allahu ilai Allah ya sama da shi a lokacin da suka zo za su kashe shi su ‘yan uwan shi a lokacin da suka zo za su kashe shi Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi ya sama da shi wanda suka kawo suka lilli kama wannan abin da kurwa ke mana ba na isa ba wanda ya zo ya so gamin ga inda yake da ya fito ne Allah ba shi siffa ta annabi isa kamar yadda wata ruwaya ta zo da aka shi da ya fito ya ce ai annabi isan bai nan suka ce wai annabi isan kai nawa sai kama shi kai suka rate suka ji kame wannan su kuma kiristoci suka zo suke suke yi wannan abun bauta kullum sun aza annabi isan ne shi kuma annabi isan yana sama manzala sallallahu alaihi wasallam ai ya gani shi lokacin da ya isra'i da mi'raj ya ga annabi isa ya ga annabi musa ya ga annabi ibrahim ya ga annabi adam dukansu ya gane su wajen allah murkuke sarki a sama to manzala sallallahu alaihi wasallam yana koya mana wasu addu'o'i yana yin su domin mu kwaikwaya mu mu ringa yi mu tsira ne mu wannan shine zai taimake mu samu tsira idan mun ringa yin su Allah ya amsa mana shikenan sai sai mu tsira daga fitina ta wayannan abubuwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzala sallallahu alaihi wasallam shine abun kwaikwayo mai kyau wanda aka bar mana Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kamar hisabi hisabi mai sauki hisabi mai sauki Aisha radiyallahu anha take cewa abinda ake cewa hisabi mai sauki a cikin suratul inshiqaq ko fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira hisaban yasira shi idan aka zo ko tattara ake tattara ake a gangama a gangama a ce shi ka shi hisaban yasira daga an bincika an gani bakka shirka in dai bakka shirka bakka gama Allah da wani saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta ma wanda ya shirka da shi amma Allah yana gafarta ma kuma bayan haka duk wani laifi in kai a duniya Allah na iya yi shi amma shirka idan ka mutu da ita kawai daga kaje direct wuta zaka haka Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta mishi da shi sa kake ji kullun ana kokarin a tunatar da mutane akan tauhidi mahimmancin tsayawa tsayin daga akan tauhidi kada ka saki wani abu ya kautar da kai daga saman hanya ba a so ka ringa tunanin cewa wani yana iya ma abin da Allah mai maka ba a so a same ka da irin wannan tunanin ba a so ka sarkawa a ranka cewa bari ka yi wasu kulle domin ka mallaki kasa ba a san wannan ba a san tsari ba a san zuwa wajen tsoho ba a san zuwa wajen boka ba a san wannan abubuwan da su raba ka da Allah su sa ka ta'allaka da wannan abu ba Allah yau idan ka je wajen wani wani wani boka misali ko dan tsoho idan ya baka wani lakani lakanin aka rihe shi a cikin fata misali ta zama kola ya kona a karki a hannunka duk radda ya ce ma lakanin wannan na abu kaza ne duk radda wani abu ya same ka daga ka laluba an kajo nan laya ka barta a gida ta zaka idan baka wuto da ita ba yau in kasuwa ka ta yi kaga makwabcin kai na ta ciniki kai kuma akwai laya ka da ka bari a gida ta zaka ban wuto da ita ba in koma gida na ka ka saki hanya ka ta'allaka cewa duk wani abu da zaka samu ya ta'allaka da wannan abin da aka yi ruwa aka baka baka san ko me aka rubuta shi yasa karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa ta sunna ita ce yaya za a yi a koya ma idan kana da larura ta kaza ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mahuta a kan wannan idan ka koyi wannan mahutai ita ce aikinka kuma ita zaka gama da duniya lafiya idan kana yi idan ka kauce kabar koyowa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi hayaniya zaka shiga har ka je ka wada cikin waɗanda suka yi wannan aiki na shirka ka mutu ka je wuta ta harar wuta ta zama gidanka a jina ta haramta a gidanka ka gani kuma khasirar duniya wal akhirah ka yi hasarar duniya da lahira to idan aka bincika aikinka a gani babu shirka aka samu sallaka lafiya talau bata da matsala to a lokacin nan kawai sai a cakula a cakula a gangama a gangama kawai a cima shi kawai wani shi ne sabon yasira amma kullum mannuki shal hisab uzziba dukkan wanda aka mai keke da keke na hisabi to sai an mashi azaba duk wanda aka zo wajen musu hisabi aka nuna cewa a rana kaza datta kaza a lokaci kaza a minti na kaza sai gwanda kaza ka aikata kaza to daga an ware ma irin wannan abin to sallama sai ka bi ta wuta to shi ne ake ce ma hisaban yasira idan an gangama an gangama ce ma ta shi kenan hisaban yasira ke amma idan an yi bincike a kuma zara kawai daga an ɗauko an ɗora an ɗauko wannan an ɗora shi ke wani hadisi manzala sassalama yake cewa an adam zai zo da za a zo da littafin shi gomiya ta daga tara littafi goma ya tara tare duka zunubai ne a ciki ba a yi ta alheri ko ya ciki a ce mai turkayya wannan ayyukan ya zaka ce mi zaka ce a kansu ya ce wallahi haka ni na aikata kayan na yi wallahi babu wani magana sai a ce to akwai na ɗari littafi ta na ɗari bari a ɗauko shi ya ce komi abin ɗauko na ɗari bancin goma ya tara tara ba komi a ciki kawai shi kenan sai a ce a kai da kara daga an ɗauko na ɗarin wannan shi kuma kalmatu shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana da garantin wannan ya san ba a wani wuta da gaskiya sai Allah bi bibi bi shirka bi tsagi bi zuwa da tsubu kawai garas kawai yake yi dai ya saba ma Allah amma zancen tauhidin shi lafiya ne kawai daga an ɗauko wannan tauhidin aka ɗora ma gobe tara tara nan duka ya rubuta su sai a ce kawai gidan aka shana shi kenan ka ga muhimmancin tauhidi ba kaɗan bane don haka a rike wannan da kyau shi yasa ina sa ran littafin da zamu sama littafi ne na abin da ya shahi akida da tauhidi domin mu dan sosa abin da muka sosa a ciki mu gyara abin da kyau in ya kasance duniyar nan mu rabu da ita lahiya lau cakwale cakwale ke da kai a duniya da yawa cakulkulo ke da kai a yanzu a rikici take komiya lakuci kawai ga taron da ta hiya da yake wallahi daga ko ina ka hurci isko ka yake kana zaune baka ci baka sha isko ka dan abin da zai taba ma zuciya ma baka neme shi ma ganin shi kake ta kaga imanin mutum a yanzu firikar ne sama sama wallahi sai mutum yana kokarin jaddadawa kana kokarin tabbatarwa dan saboda ya kasance karshe ya kasance karshe ne mai kyau addu'a ta hudu mala yace manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi ita ce Allahumma bi ilmikal ghaib ya وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يا الله إذن متوى إتتي الخير أجرين يا الله كأجرينا اللهم كتي يا الله وأسألك خشيتك في الغيب وشهادة يا الله إنا, إنا روانك كباني سورانك أقوي كو أهيمي أقوي كو أهيمي كسنتي كنا سوران الله كنا تنتي الله نادنك akwai matsala sosai ga wanda idan ya laɓe a wuri inda babu kowa zai aikata sabon Allah idan a gan mutane ne baya yi a takshaunahu fallahu a haƙƙo an takshau Allah shi ya dace a ji tsoron shi shi ya yi haƙƙi shi ya yi cancanta a ji tsoron shi ba mutum ba to ya kasance ka ringa roƙon Allah ya baka tsoron shi a koyi kake ko a hidi wanda ta ce muraƙabatullah wanda ita ce muka rasa wallahi wanda zai shiga wani wuri da yi kulle-kullen shi ya kwashi dukin da ba tashi ba ko a biro ko a kasuwa ko tsakanin shi da mutane ko na abu inda yana tunanin cewa allah yana ganin shi in duniya ba ta ganin shi to allah yana ganin shi da biya aikata ba in dai na tsoron allah biya aikata ba kai misalin da zai baka wannan dan adam ya hijin tsoron na'ura wannan kamera an kamar da kame a biro ya hijin tsoron ta akan Allah to ina imani yake kamera an kamar da ka a biran to babu zancen a tsaya a yi wasa kujin daɗi ba tsaya za a yi aiki tsab babu zancen a ɗauki kuɗin da ba na gaba babu zancen a yi ba da cin hanci babu zancen aika za tsaya za a yi garas a yi aiki amma wani tashin hankalin kamanci Allah na ganin ka wannan shi ne gangare imani to in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai bakka ganin Allah Allah na ganin ka Allah na ganin ka mala yake cewa wa as'alu ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa as'aluka kalimatal haqqi wal adli ya Allah na tsoro ina roƙonka ka bani magana ta gaskiya wal adli da kuma magana ta adalci fil ghadabi war rida a lokacin da ne wushi ko a lokacin da nake cikin yarda cikin lafiya ya Allah ka sa magana ta zani magana ce ta adalci magana ce ta gaskiya idan kai wushi ke kasance ka wadi magana wadda ba ta gaskiya bace ko kuma ka wadi magana wadda ba ta adalci ba idan kuma kana cikin yarda shi ma ya kasance kullum bakinka baki ne mai gaskiya wasu alukal ƙasda filfaƙari walgina ya allah na roƙonka ka bani tsayawa tsakatsaki filfaƙari walgina a lokacin talauci da lokaci na na wadata ya allah idan ina cikin talauci ko ina cikin wadata ya allah karka sa wannan abin ya buɗe ni in bar hanya ya allah karka sa talauci ya sa in bar hanya ya Allah ka sa dukiya ka sa ta yaudare ni ta ruɗe ni in bar hanya kenan Allah na roƙar ka bani kasancewa ta kawai in tsaya yadda nake a kowane hali na samu kaina wannan shine zaman lafiya na mutum wasu aluka na'iman layabit ya Allah na roƙar ka ka bani ni'imar da ba ta yankewa wasu aluka ƙurrata ainihin Allah ka bani jin daɗi na zuciya ya Allah ka sa kullum samu nutsuwa hankali na a kwance ina da na san Allah ne bai bani ba ina da na san Allah ne bani ban da na san Allah ne bai bani ba hankali kwanci za ka yi rayuwarka kidan kullum wannan ne a tunaninka wala tankaɗe kuma wadda ba ta ƙariya jin daɗin da bai ƙare ba tunda jin daɗi na zuciya ya yi jin daɗi na aljihu ba a ma gama idan zuciyarka a nitsa take hankalinka a kwance wala ka samu wani yana da kuɗin da yawa amma babu hankalin ba a kwance ba zuciyar ga ta nan kullum bakikir kullum cikin kunci kullum cikin tashi hankali kullum cikin bacin rai babu walwala bacin daɗi a rayuwar shi amma kai da yake kana da yaƙinin cewa allah ne bai baka ba shi yake bada kuma in ya ga dama zai baka kuma yanzu in ya ga dama sai kai kowa kuɗi a duniya duka wannan iko allah kuma muna da misalai da yawa nawa ka sani wanda da ba su da komi yanzu kuma suke da abin nawa ka sani wanda suke da komi yanzu kuma ba su da to haka Allah yake yana daga wanda ya ga dama yana sarki wanda ya ga dama yanda yake cewa qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair ka tsaga wani ka sarki wani alheri a wurin ka yake nawa da wani wanda da wa'annan suke mulki amma yanzu bisa nan da su suke ba da tsoro yanzu kuma su ne abin tausayi su ake ba tsoron duka gashi na misalai da yawa an gari wanda zai zama shugabanku wanda meke da suna daga inda ya huto ya kai mamaki yanzu a ce a nan aka ahif shugaba shugaban da zai shugabanci kowa yanzu ka ce ana hikar ga mamaki to haka al'amarin ubangiji wanda ba kowa ba ya zama wani to ka samu wani nutsuwa a zuciyarka cewa Allah yake was'alukar rida ba'dal qada ya Allah ka bani yarda a dukkan hukuncin da ka yanke a kaina was'aluka bardal aishi ba'dal maut ya Allah ka bani rayuwa mai dadi bayan mutuwa ita ce aljanna ko was'aluka ladzatan nazar ila wajhika ya Allah ka bani wannan jin dadin da ake ji a lokacin da za a gane ka a aljanna sai an shiga aljanna sai Allah ya tambaye mu muna cikin aljanna insha Allah sai a tambaye mu ba a cewa a tambaye su a tambaye mu yi mana musa kan mu ko Allah sanya mu a ciki sai Allah ya tambaye ce shi in aljanna duk wani abu da kuke nema an buku bukatar kari su ce me nake bukata akan wannan abu ce akwai abin da yayi da abin da kuke ciki dadi sai ce haba wannan abin da muke ciki a ce akwai abin da ya shi daɗi sai Allah ya hoto sai su gani shi to ganin Allah ya kan wata ni'ima da to shi ne a mazu salatu sallam ya ce ya koya mana irin wannan addu'a a kan muringayi ya Allah ka ba mu jin daɗi na ganin huskarka na ganinka gobe kiyama ya ci gaba da cewa wasu alukar shauka ila liƙa'ika ya Allah ina roƙonka ka sani cikin shauki na gamuwa da kai ka san wanda yake shauki ne ga Allah da wanda yake kuma tsoron ya ga Allah wanda yake shauki ne ga Allah yana daga cikin waɗanda su ne aljanna wanda shi kuma tsoro bai san gamuwa da Allah shi kuma wannan ya san mai tanada mun yi wannan babin ina gani a cikin karatunmu na dabal mufarat wanda yake son gamuwa da Allah to Allah ma na son gamuwa da shi wanda kuma bai son gamuwa da Allah Allah bai son gamuwa da shi Aisha take tambaya ya ni wanda zai kasance haka wanda ya san bai da matsala ta tauhidi bai da matsala wajen kiyaye haƙƙin Allah shi murna yake a lokacin za ka kira shi shi kuma wanda ya san abin da ya aikata idan ya ga wannan mala'ikan suna sabkowa za su da shi ya san ba kyau to a lokacin na hankalin shi tashi shi bai so a ɗauke shi shi yasa mummuni Allah Allah yake a kai shi abin ne shi ta ke a yi sauƙi a kai ni wajen kwanciya shi kuma wanda bai aikata kayan kirki ba ta ke wai ina ka fite ne ku bar ni mana haka zai rinka fata a rinka barin shi ya ce fi gairi dara in madarra babu zancen cutarwa babu tsoro ya ce wala fitina da mudilla kuma babu wata fitina mai batar da mutum kenan wajen rabu wajen fitar rai ya allah kakkasa in fitinu da wasu abubuwa da su raba ni da kai ya allah sai kuma allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka mana ado da ado na imani waj'alna hudatan muhtadin ya Allah ka sanya mu shiryayyu ko masu shiryawa addu'a ta biyar yace wa Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ibn Siddiq radiyallahu anhu ya koya ma Abubakar Siddiq Allah kara mishi yarda an yi kule ringa cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa wala yadfiru zunuba illa anta na sani ba mai gafara zunubi in ba sai bai Allah faghfir li maghfiratan min indaka ya Allah gafarta mini gafara a wajenka take yace warhamni kuma ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne mai jinkai ne wannan mu dinga yin ta a sallam idan mun zo tahiyya ta karshe wa amara aisha radiyallahu anha an taqula ita kuma aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ki ringa yin kaza a yankin su kin kare tahiyya kin kare salatan annabi to ga addu'a ki ringa yi ki ringa cewa Allahumma inni as'aluka min alkhair kulli ya Allah ina roƙonka dukkanin alheri ajilihi wa ajilihi na kusa ko na nisa wa ma alimtu minhu ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba ya Allah kowane alkhairi dukkan shi ya Allah gama da shi yace wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ya Allah kuma ina neman sani a gare ka daga dukkan sharri ajini wa ajini ya Allah na kusa kuna nesa ma alimtu minhu ma lam alam wanda na sani don da ban sani ba wa as'aluka wa fi riwayatin allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amrin ina roƙonka ka bani gidan aljanna da kuma dukkan aikin da yake kai mutun zuwa ga aljanna na daga fada ko aiki wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina neman tsari a gare ka da gidan wuta wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da dukkan abin da yake kusa da ita min qawlin aw amal na daga fada ko aiki na ya sai na yake cewa wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da kuma dukkan abin da yake kusantar zuwa ga wuta ya Allah ina neman tsari a gare ka ka tsare daga wannan abu to wannan addu'a ita ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Aisha kuma yake ce mata wa fi riwayatin wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka na Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka wa sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka dukkan alkhairin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka bawanka kenan manzanka manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka uzu bika min sharri musta'ada masta'adaka min abduka wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya Allah ina neman tsari a gare ka daga dukkan dangin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam bawon ka manzanka ya roye ne ya roke ka ne mutsarin ka zuwa ga wannan kenan ana Aisha an koya mata ta yi addu'a ta roki Allah dukkan alherin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kuma ta nemi tsari daga dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari a gare shi zuwa ga wajen Allah wannan kuma da aka koya mata don ita ma ta koyar da mu ne kuma mu ringa yi Allah kiyaye mu Allah ya tsare mu daga dukan wannan yace wa as'aluka ma ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rushdan ya Allah kuma ina roƙanka dukkan abin da ka kaddarta shi a kaina ka sanya ƙarshen shi ya kasance alkhairi ne a gare ni wa qali rajul yake ce ma wani ma taqulu fi salat me kake cewa a cikin sallah ya ce ƙala a tashahad kuma a tashahad na ƙala a tashahad wani masu salasalama yake tambaye wani mi kake ce a cikin sallaka idan ka zo ƙarshe sai ke cewa a tashahad ina yin tahiya kuma as'alullah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sannan roki Allah aljanna kuma nemi tsari a gare shi daga shiga gidan wuta amma wallahi ma ahsana dandanatuka wala dandanatu mu'ad fa qala sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin haulaha nudandin madar sallallahu yake cewa mi yahi abinda kake kokarin tattara ma kanka na alkhairi mi yahi alkhairi kamar abinda kake roƙo ai mu ma anan kin muke mu ma wannan kin da muke roƙa Allah ba mu cewa Allah ba mu aljanna ya nisantar da mu daga shiga wuta wa sami'a rajulan yaqul fi tajahudihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana faɗa a cikin tahiyar shi Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ina roƙonka billah al-wahid al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم yalla yana neman tsari a gare ka saboda kai ne daya dayan da ake roƙa ka amsa kuma bakka da abokin tarayya bakka da wani wanda kuke zartar da hukunci tare da shi ka gafarta mun zunubi na innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne mai jin kai ne manzala sallallahu alaihi wasallam sai yake ce ma wanda yi wannan addu'a yake cewa qad gufira la qad gufira la wanda ya yi addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka bi annaka alwahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim manzo sallallahu yace an gafarta mishi an gafarta mishi an gafarta mishi kenan idan ka zo karshen sallarka kakkamanci ita ma wannan kai ana gafarar zunubi da ita wa sami'a akhar yaqulu fi tashahhudihi manzo sallallahu alaihi wasallam yaji wani yana wadi a cikin tayyishi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ina roƙonka saboda dukkan dangi na godiya suna gare ka la ilaha illa ant babu wani an bota da gaskiya sai kai wahdaka la sharika laka kai kade ne ba abun bakka da abokin tarayya al-mannan ya badi'a samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tadaruna bima da'a قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم وندي ونا الدعاء يتي يا منان يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا وندي كركري سما da ƙasa wanda bai kwaikwaya a wajen wani ba bai ga misali a wajen wani ba shi ne fara yi ya zarjalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka ya Allah ina roƙonka aljannata wa uzuka minna ina roƙonka aljanna kuma ina roƙa ka tsare daga shiga gidan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abai wai kun san wannan mutumin da me ya roƙi Allah yanzu suka ce Allah rasulu alam Allah da manzo shi kadai suka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu rantsuwa ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina ke hannun shi laqad da Allah bismihi alazam ya roƙi Allah da sunan shi manya-manya ismul azim da kuke ji ana wata to wannan mutumin ya roƙi Allah da sunayen shi manya-manya wani suna ke cewa ismul azim yace wa fi ruwaya da nake cewa alladhi idza du'iya bihi ajaba ya roƙi Allah da sunayen shi manya-manya wanda in aka roƙe shi da su Allah yana badawa wa idza su'ila bihi a'ta kuma idan an roƙe shi Allah yana bayarwa idan an an yi addu'a da su Allah yana karba addu'a ya hayu ya qayyum wannan kalma ta ya hayu ya qayyum su ne ismul azam sun zo a qur'ani wuri uku da yana da yana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum farkon ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai kuma wuri na uku cikin suratul qaf wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wannan wuraren guda uku su ne suka zo da su da ya alhayu alƙayyum wanda su ne kuma ismullahi al'azum wa kana min akhir ma yaqulu bayna tajahhud wa taslim kuma daga cikin abu na ƙarshe wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gwadi a tahiyyar shi ka yi sallama abu na ƙarshe da yake riya da shi ita ce wannan addu'a Allahumma ghfir li ma qaddamtu ya Allah ka yahi mini da abin da ne a baya wa ma akhartu da wanda zan yi a gaba wa ma asrartu da wanda na boye wa ma alantu da wanda na bayyana wa ma asraftu kuma da wanda ga sanan dai a hili wa ma anta alam bihi minni da wanda kuma kahini sanan na aikata su anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant wannan ita ce addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bihi tahiyya ne daga ya kare sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wannan kenan kadan daga cikin addu'o'i wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi kafin yi sallama sai sallama at-taslim mala ya ce kun makana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yamini mutu sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yin sallama a damash sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman har sai an ga wurin nan kin shi kirmin sallallahu alaihi wasallam sai yake juya wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah kuma hallau ya juya hagu in shi shi ma ya assalamu alaikum wa rahmatullah a sai an gafurin nan in shi wa kana ahyanan yazidu fi taslimati al-ula wa barakatu wani lokaci kuma a sallama ta farko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu an gane wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokaci kuma idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hannun shi na dama iktisira ahyanan ala qawlihi an yasarihi sai ya yanke kenan idan zai komo hagun bai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce assalamu alaikum misali idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce kuma assalamu alaikum an gane mun samu siga uku yanzu dawari assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum an gane ko yace kuma yace wa ahyanan kana yusallimu taslimatan wahida wata rana kuma sai ya sallama guda ɗaya tak sai yace assalamu alaikum shike assalamu alaikum shike تلقاء وجهه يمين إلى الشرق الأيمن شيئا أو قليلا هكذا أن يدام شاك السلام عليكم شكرا أن قال إيه دقيا هكا السلام عليكم شكرا أن قال وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن الأيمن وعن الشمال فأراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم wani lokaci sahabbai idan sun jiyo za su yi sallama a dama sai su yi wani haka assalamu alaikum da hannunsu su yi ishara hallo kuma da za su yi da hukun hallo shi ma su yi ishara a shi manzala sassalam yana kallon su yana kallon suna yin haka sai yake ce musu ma sha'anukum tushiru na bi aidikum lahiya kuke ishara da hannunku ka annaha arnabu khairu shamsin kamar jelai dokin wanda yake suna kamar jelar dokin da ya bace dokin da ya bace ai yanzu a kama shi burbure yake uku haka dai yana yawo to haka suke ma hannunsu kamar gani hannun suna yawo a lokacin da suke sallama yace ya kuke yawo da hannunku kuna ishara da hannunku kamar jelar dokin wanda ya bace idan sallama ahadukum idan ɗinku zai sallama manzo sallallahu alaihi wasallam idza sallama ahadukum idan ɗayan ku zai sallama falyattafit ila sahibi ya juya kawai zuwa ga dan uwan shi dan uwan ka yake kusan ka kawai kamar cizar kalla haka zaka yi sallama wala yumi bi yadihi kada ya ringa daga hannuwa ko yana isharar da hannun shi babu ba ayin haka falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu zalika shikenan lokacin da kuma suka ji haka da suka ringa yin da suka zo sallah da shi kuma ba sake yin haka nan ba wa fi ruwayat indama yakfi ahadukum an yada yadahu ala fakzihi yanzu sallallahu alaihi wasallam cewa ya ishi ɗayan ku kawai dora hannun shi zuwa saman cinyoyin shi shikenan kawai in yaso sai ya sallama shi kuma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi sai ya sallama ga dan uwan shi da yake kusan shi na dama da kuma wanda yake kutar shi na kuma kamar yadda dai muke haka ake sallama kenan ba daga hannu ko na makarancin haka malai ce wujubu salam wajibcin yin sallama ba a yin salla ba tare da sallama ba idan ka kare salla dole ya kai sallama wannan ko mun samu shi a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa salla mahwa abin da yake bude ta miftahuha shine takbiratul ihram abin da yake bude ta shine kabbara harama wa tahliluha abin da yake halatta magana da cin abinci da shan ruwa da wasu abubuwa shine sallama kenan in ka yi sallama ne za ka samu dama na kai dukkan wasu abubuwa wanda aka haramta yi a cikin ita sallah na sai ma laice al-khatima ya ki ce ma khatima khatima ita ce ha ya ki ce ma khatima ha conclusion an kare ke shi ne khatima ma na ce kullu ma ta kaddama dukkan abin da ya gabata min sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam daga siffa ta sallan manzo sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi ar-rijal wan nisa da mata da maza duka ɗaya ne duka ɗaya ne mata da maza wajen yin sallah babu sallan namiji daban babu sallan mace daban babu bambanci ko guda tsakanin sallan namiji da sallah ta mace duk abin da aka koyar a wannan littafi na sallah ta manzo sallallahu alaihi wasallam yanda namiji zai yi haka mace za ta yi ba bambanci ko guda a ciki walam yarda fi sunna ma yaftadi itizna'in nisa min ba'di dalika ba a samu ba a sunna wanda ya ware mata wajen yin sallah a ce wannan aiki na mata ne banda maza ko wannan aiki na maza ne banda na mata babu duka ɗaya ne wuri ɗaya suke bambanta kawai wajen sutura wajen sutura sutura dama kuma abu ne ma'arufi ta maza daban ta mata daban bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan mun duba umumi na maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar manzo sallallahu alaihi wasallam da yi magana akan ayi sallah irin tashi bai wani ba ta ayi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko gani ina yin sallah yashmiluhunna ya shahi mata kenan su ma suna ciki وهو قول إبراهيم النخعي شيني مغانا إبراهيم النخعي تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل mace za ta yi abin da namiji yake yi a cikin sallah kamar yadda namiji yake yi akhrajahu ibn abi shayba bi sanadin sahihin anhu wa hadithi indimam al mar'a fi sujud wa annaha laysat fi dhalika kar rajul mursal la hujjata fi hadisin kuma da yake cewa mace ta tattakure wuri guda idan za ta yi sallah a wannan hadisi ne ma ne yace hadisi ne mursal la hujjata fi hadisi ne mursal kenan hadisi ne wanda yake da rauni babu hujja ta yin haka akwai wani hadisi yake cewa mace ta tattakure kada ta idan misali tana yin sallah ta kai saman tafi ba ta wannan ba sosai ta bugu da kyau ta sallah a wannan hadisin da difi ne mace za ta yi sallah kamar yadda miji ke sallah kada ta ji takura ko na makamancin haka na malaka cewa amma ma rawahu ahmad amma wanda hadisin da ahmad ya rawaito fi masail ibnihi abdullahi an ibn umar hadisi na ibn umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yana umartan matan shi ya tarabbana fi salat su ringa harde a cikin sallah fala yasihu isnadahu wannan isnadan bi inganta ba li annabi abdullahi bin bin al-amri akwai abdullahi bin al-amri wa huwa da yakin shi kuma da yafi warawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito fi tarikh as-saghir a cikin littafin tarikh as-saghir bi sanadin sahihin an ummi darda hadisi daga ummi darda annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatu rajul tana zama irin zaman da namiji yake a cikin sallah ummi darda ita kuma yace wa kanat faqiha ita kuma malama ce ta fiqh malama da ta fi irin duk zaman da aka ambata namiji yana yi ita ma haka take ta zuyin sallah ita kada take sallah take nan babu zancen ta takura kuma ba wani dole bane ba sai a gaban ba sallah ta su ba a gaban maza bane suke yin ta bare a ce sai sun ji wani abin nan sallah a cikin gida ka ce ta yi tasa daban ta rinka tattakura kamar wani namiji yana ganin ta a zata yi sallah kamar yadda namiji aka sharanta mala yace wa hada akhiru ma ta yassara jam'uhu في صلاتها أي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم يتي wannan shine karshen abin da ya sawwaka daga gare mu muka tattara daga siffa ta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama wa arjullaha ta'ala ina fata Allah madaukakin sarki an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim Allah ya sanya wannan aiki an yi shi ne saboda neman yarda shi shi kadai wa hadiyan ila sunnati nabiyhi ar-rauf rahim kuma ya Allah ka shiryar da mu hanya ta sunna ta manzo ar-raufur rahim mai tausayin mu kuma mai jin kanmu wa subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan addu'a da malam yayi ta ƙarshen rihi karatu ita ce da addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan ka zamna a wuri ko ka yi karatu ka ƙare ka rihe da wannan addu'a subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka anan ga min babil fa'ida idan muka daddanna salula muna mun kadai muka daddanna salula muka yi kalle-kalle to akwai abubuwan da tana mun ci karo da su wanda ba daidai ba ko kuma yi manganu da ba daidai ba idan za mu kashe to mu tabbatar mun yi wannan addu'a tana ta ɗan rage mana wasu abubuwa saboda tsaro a ringa yi tana da kyau sosai wannan addu'a a duk lokacin da muka ɗan tattamna muka ɗan yi abubuwa muka yi hira da 'yan uwa muka samu zama a wani majalisi ko karshen karatu to muriye da wannan kammi wasa da ita kafara ce ta zaman da muka yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai ma ne ce allahumma salli ala muhammad ko akwai tambaya na na shi ne bambancin asiri da tsafi da sirri asiri sihiri shirka me bambancinsu na bambancinsu kamar misali a ce ma ji ai kasan ji lemu wannan da ake shako ji jus ai kasan jus ko yawwara to a ce ma wani kawo ji idan ka tashi sai ka kawo koka ka ka fanta ka ka sprite duka mai sunansu amma sunansu daban-daban wannan koka wannan fanta wannan amma duka ɗaya to tsari sihiri bokanci duka shirka ce shirka ita ce kamar jirgin ita ce duka take kumsa su duka kashin ta suke idan kai tsari hanyar shirka ce shirka ce idan kai sihiri shi ma dai haka a shi ma asiri duka ta yi suna ce tun da duka ka je ka so ana neman abu ne wanda ba wajen Allah duk ɗaya daga cikinsu shirka su ne shi amma dukansu wai daga manna baka ne akan cewa suna ne guda abu ne guda wanda suna daban-daban abu ne guda amma sunansu ne daban-daban tsayi surkulli ne bokai bokai ne suke tsayi shi ma sihiri haka nan ne sihiri mine ne a tursa sa mutum ya yi abin da ba shi bai ne wannan misali a ce wani lokaci wanda mafiya mata sun yi jarabtuwa da wannan abu a cikin maza a yanzu sai wanda hanyar da bulbulin kauyanci a tare da shi zagan shi yana damuwa da sai ya je an ringa bincika mai kaza ko a mai waye kaza a mai a mai buge-bugen kasa wannan gaskiya yin akwai kauyanci a wannan amma in dai ka waye allah ya taimake ka portable ɗin nan kana amfanuwa da ita wajen kuɗa sauraron karatuka ne wala ba wanda zai ma wayo zakka ji karatu sosai gashi nan ga hanyar da ake bi allah ne yake abin za a dora ka saman kan ga hanyar da za ka baka samu da abin da kake so ba ka samu ba Allah ne wallahi wannan abu ne wanda kwarai wasu sun jarabta da shi to mata sun yi yawan jarabtuwa da wannan su ne ya za a yi mijin su mallake shi misali ko su raba shi da wani ko su raba shi da wance duka wannan abu su yake dama to wannan abun sai su ringa iya fesa wajen yan sabbin wa'annan su kuma su ringa dora saman kan irin wannan hanya a kawo kaza kaza sai kuma mutumin da yi jarabtu da san abin duniya yanzu da wahala ka samu mutum ya damu yana so ma mace magani yana da wahala yanzu kawai kudi ake so kudi kawai ake so kowa ya tashi zai ta ake ya za a yi a samu kudi a haka kuma ake yauda da dewa a kowanda yake ba ni mamaki kullum ya tambaye kayan mutum na gansu a facebook ma suna ta yawan talla da kuma wazar suna yi ka kago amma misali an turo maka wai mutum ne a zamne sai ce ma ka kame jikka ɗari ya baka miliyan guda kulle na mamaki ka ba shi jikka ɗari ya baka miliyan guda Ni wannan abin hanzu na kasa gani a wani irin wayo ne za a maka ka ba da jikka ɗari a baka miliyan guda shi nisa ke son jikka ɗari yana da miliyan guda kuma shi ba wani abu ne kasuwanci ne ke jikka ɗarin kana ka ce ke so wannan abin da mamaki sosai kuma ka ga mutum kawai ya saki jiki ya ɗauki kuɗin shi ya tura za a ba shi miliyan guda kai ka san wannan kuɗin akwai hanyar da misali ko da a ce an baka su a hannu to tabbas kuɗin na akwai hanyar da misali tana wasu shiga banki eh kuma tana yawa na wasu aljanai da aka ɗauka tabbas a tana na wasu aljanai ne wasu iskoki na aka ɗauko aka kawo aka baka ya zo kuma wata rana ya nemi kayan shi ta ala samu tsara to wannan duka ne ta yi su da insha Allah ta'ala to a nan muka zo ƙarshen wannan littafi a muna ma Allah godiya a kan da ya kama ƙarshen wannan littafi duk abin da ya shahi na ta kasan a kan abin da ya shahi farallai sun noni matsala ce mai wadda mai ɗan haɗi shi malam bai ma so bai shiga cikin damisa abin da ya shahi sallah kamar shi malam bai so bai rubi da cewa abu kaza farin ne abu kaza sunna ne bai so bai rubi da hakan me yasa kawai ya kawo ma ga yanda manzala yake sallah kawai kai ma irin ta kakka damu da kaza shine dole a yi kaza ba dole bane kawai abin da aka dan sassauka a ciki abin da ya shayi addu'in nan da ake farkon sallah da kuma wajen karatu yau kai wannan gobe kai wannan gobe karin da sassauyawa amma da abin da ya shayi illahi ran abin sallah kawai ka sama ranka ka ɗauki niyya kawai ka yi irin da annabi babu zancen ka ware wannan farilla ne wannan sunna shi yasa kamar malami abin nan ba inda altattawai ne na irin su akhlari ahadari da su su ishmawi da su ne suke ware irin wannan kaza farle ne kuma su ma an samu ikhtilafi tsakanin malaman fiqh kaga a mazhaba kaza fallan sallah kaza ne a mazhaba kaza fallan sallah kaza ne ko ta mazhaba da irin fallanta kenan mu wannan littafi kamar ya karantar da mu yanda annabi yake sallah tun daga farkon ta har ƙarshe kuma kawai in muka yi kokari muka bibiya wannan abubuwan shine zai taimake mu yi sallah irin ta manzon Allah kuma ya ce sai wanda ya salla irin tashi zai samu tsira gobe kiyama wanda bai salla irin tashi wallahi ba ruwan shi da shi wannan kaga ita ce babban matsalar da za a faɗa ake fama da ita akan wanda suke salla ta bige bige ba za ba su karanci da kyau kuma insha Allah duka karatun da muka yi za a sa shi cikin application guda irin kamar application da ake yi za a sa shi cikin application guda sai kasance yan uwan sun so kusa shi mai zawa sai a tuttura sai kasance dina nan dai a insha Allah ta'ala kuma idan an ji wani abu wajen bibiya aka ji wani abu ba a gane ba ko aka ji wani kuskure da gare mu kawai kai tsaye a isko mu a tambaye mu saboda tana yawa dan adam ne bai rabuwa da kuskure bai ruwa kuma da wani abu wanda misali ko sifatar baki ko na makamcin haka muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana Allah ba mu ladan wannan karatu da muka yi kuma Allah sanya saboda shi aka yi Allah sanya kuma saboda shi aka yi duka wannan karatu wanda suka kama da wanda suka kagutun wasu daga nesa ko da kusa da kuma ku duka yan uwa da aka saurara tare duka Allah ba mu ladan baki daya kuma Allah ya sa saboda shi aka yi Allah karkace zukatanmu daga yin abu ba saboda shi ba Allah taimake mu kuma Allah ba mu ikon aiki da wanda muka saurara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi a kayan sabbi za a sanar da littafi insha Allah akwai karatu akwai littafi da za a sa kayan sabbi insha Allah za a insha Allah yanan dai a zo kawai da sabbi akwai karatu insha Allah Thank you.